to bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna cikin babi mai bayani game da siffa alwala da sunnonin alwala da farilloli ko da magamna game da istinja'i da istijmari sai ya fara da istinja'i da istijmari to mun fara bayanin alwala sai lokaci yayi to ci gaba yanzu zai kawo ma alwala practically yadda ake yanta yace wa yabda'u zai fara zai fara mi zai fara alwala faya gasili ya daya sai ya wanke hannuwansa biyu kabla an yudkhilahu ma gabani ya shigar da su fil ina'i cikin makayi salatan sai ya wanke su sau uku kaga yayi daidai da wada sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ta karantar mafi yawa malaman fiqh abinda suke cewa hannuwa biyu a wanke kowane akan kadaici ne ka wanke hannun dama sau uku hannun hagu sau uku to amma sabani yadda sunna ta tabbatar abinda sunna ta tabbatar hannuwa yan an ka zo wanki zuwa ku'i zuwa nan maɗauran agogo to hannuwa biyu haɗe su aka yi musu wanki guda a maimaita sau biyu ko sau uku amma dai wanki guda aka ba a wanke na dama daban na hauni daban ba to kaga abin da ya bi kenan ya ce sai ya fara shi wanke hannuwansa biyu kaga bai ce ya wanke kowane ɗaya da cikinsu ba sai ya game su ya wanke su gabanin ya shigar da su cikin makayi thalathan ya wanke su har sau uku gaɓuɓuwan arwalla an tanadi a wanke su sau uku a maimaita wankin su sau uku to duk gaɓar da an ka ce a wanke sau uku to wankin farko ya ɗauki farali da na biyu da na uku mustahabi ne mm. amma da sharaɗi in ka game gaɓar ga wankin farko in ya zan wankin farko baka game gaɓar ba to na biyu cikun na farko na in baka game ga na biyu ba na uku cikun na sai su zan cikun na farko don haka baka samu ladan mustahabbi ba yanzu dai tun da ka wanke ta gaba ɗaya to to ka ɗauki farali dai don haka ka tsaya ga kowane wanki ka ga ka game gaba to in ka game gaba ka ɗauki farali da wanki na biyu da na uku da za ka yi mustahabbi ne mun karanto cikin sahih bukhari har babbuka ya kulla babi mai bayanin arwalla shudi guda-guda ya halatta kai arwalla shudi guda-guda ma'ana kowace gaba ka wanke ta sau guda ɗai ka wuce annabi ya taɓa yin irinta sannan ya kulla babi babi mai bayani game da alwalla shudi biyu kuma annabi ya wanke gaɓuɓuwa na shudi biyu sannan ya wanke sau uku uku to shi a tsololuwa in ka wanke sau hudu kayi bida'a arwalla ibada ce ibada sai wa da an ka ciranto daga annabi ba da kaga dama ba ba a yin ta wankin gaba kamar mutum ya cika buta in ka cika buta sai ka yi arwalla da rabin ruwa ka wanki kawahu da rabi kaga ya zambe da kafahu gaba ce kamar gabubuwa ne kamar kowar da mi gabubuwan arwalla sau uku aka wankin kafa in ka wanke he da uku kayi bid'a mun yau tun harko yace al-israfu fil miyahi wa huwa guluwun wa bid'atun barnar ruwa barnar ruwa wurin arwalla ko wanka ko kamun ruwa a barnata ruwa fiye da yadda ake bukata to barna israfin wuce gona da iri ne wa bid'atun kuma bid'a ce ka gani sai ya kawo mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi arwalla da mudu guda yayi wanka da sa'i guda to kaga yan annabi yayi arwalla kun san mudun na kokoko mu don nabi to yan annabi ya arolla da shi don mi zaka cika buta ka ka tussuwa wurin arolla yan annabi ya yi wanka da sa'i mudun nan guda hudu don mi zaka cika bokiti ka ka yi wanka da su kuma wankan ibada kaga ya zan banna to haka balle mai buda kan hanho ruwa na ta zuba yana arka hin ya kare ya yi arolla da bokiti biyat ko ba hada ma ba kasan mabannaci ibada tana da bambanci da al'ada al'ada shi an ka sakan maka yadda kan ga dama in dai baka shiga cikin hurumin Allah ba amma ita ibada to sai wada an ka ce aka yanta shi ya abin da mutane da yawa sun kasa fahimta ibada sai wada an ka ce sai abin da an ka ciranto to shi ya ibada wada an ka ce kai kai haka ne in kana son a karɓar ma in kai wada kan gada ma sai a baka da abinka shi an bambancin ibada da al'ada kamar misali kaga abinci Allah ya ce kulu wa sharabu wala tusrifu ku ci ku sha kada ku yi barna kaga abinda a ibada nan ci baya halatta ka zanna da yunwa har yunwa ta kashe ka in kai haka nan za a yi ma hukuncin wanda ya kashe kai ne dole na ka ci abinci amma in ka zo cin abinci an ce sai tun shinkafa an ce nau'i kaza kaga wannan al'ada ta wannan your own discretion me kake son ka ci wani fura ya kaso wani kunu ya kaso wani gari ya kaso a data mai da sauransu kaga wannan an bakku da an ce ku sa sutura ku zu zina ta kuma inda kulle masjidin ku riƙi ƙawarku inda duzza ana masallaci mana inda duzza a sallah a yi ƙawa kaga umarni da sa sutura kenan ko an ce sai tago da wando da riga ko kaftani ko jallabiya wannan an baku ku yi unhani da al'adarku amma dai abin da shari'a ta kula da shi dai kakka hita zindar dole ka sututar da al'aurarka in ko da ganye ne in shi ya al'adarku to shi an bambancin ibada da al'ada ita ibada sai wa da an kace amma al'ada an ban muku shi kenan ku taiku yau da kunka al'adanta in dai bai saba ma shari'a ba ina fata kun fahimta to Allah ya shiryar da mu haka ayi kokari a duk abin da ibada a tsaye saiwa da shari'a ta ce to to ina yake yace zai fara ne zai fara arwalla sai ya wanke hannuwansa biyu qabla an yudkhilahu ma gabani ya shiga shi su fil ina'i cikin makayi talatan sau uku ya wanke hannuwa sau uku in ya wanke sau guda ya bari haka nan yayi in ya wanke sau biyu ya bari haka nan yayi in ya cika uku shikenan ya samu karin lada wankin farko wal wahid wal wahid yusqitul farda na farko ya kada farali da na biyu da na uku gabubuwan akwai waɗanda wankin su sunna ne akwai waɗanda wankin su farilla ne ho wankin hannu zuwa ku'i mi an matsayi ne sunna to kaga kenan in ya wanke hannuwa na farko to ya ya dauke sunnan da wanki na biyu da na uku zai dun mustahabbi ne wanke hannu zuwa zira'i shi ko mi an matsayi ne farilla to in ya wanke hannu zuwa zira'i na farko inda ya game hannun duka ya dauke farali na biyu da na uku duk sai zan mustahabbi ina fatar kun fahimta to fa in kana in ya kasance kadbala ya yi boli ne auta ga wada ko ya yi gayaɗi ga sala zalika min sai ya wanke bolin ko gayaɗin da gare shi ta yi kamun ruwa tukun sannan ya zo ya yi alwalla sun matawadda sannan ya zo ya yi alwalla to da, da ya jinkirtar da kamun ruwan sai da ya yi alwalla sannan ya ta yi kamun ruwa ya yi ko bai yi ba bai yi ba don me a rolla abba ta yabi mai hana mata yi bai kama ruwa ba miya alaƙa kama ruwa da alwalla jiya mun yi magana istinja'i bai da alaƙa da alwalla ko ba ko ba a ce haka nan ba mai alaƙa su ya halatta in yayi tutu sai ya tahiyya sai ya fara a rolla sannan ya zo ya wanke kashi yin kashin shi a abin da ke kada arwallah to yanzu ya ya kare ayyin kashi daban wanke shi daban ko yanzu mi bisa gare shi ya wanke in kashin ya hito na aka cewa arwallah ta ta kare ko hitsari to yanzu ya ya kare ya kare sakacin sab ya yi istinja'i bai sai ya fara alwallah da ya gama arwallah sannan ya zo ya istinja'i mai a hukuncin alwallah ta babu ta? don me mi hana ta eh to ba ku fahimci karatun jiya ba kenan jiya Hussein da ya fara yace istinja'i bai da alaka da alwala ko ba mu shi ba jiya to eh sarki zaman kai ne shi kai to arwala zaman kai madalla jiya shi ya fara da shi ai to amma ai arwala ta zo gabanin sarki eh to ka da duk arwala ta zo gabanin Ha?
sarki zai yiwa kuma to yan an ka ce zaman kai ne ya kai yanzu malla ahmed ga gida ne ni ga gida na mai haɗa mu to m- misalin arwalla da tsalki kenan amma wannan suna da alaka ba ne.
A- to to- to kenan to ke- to ka walwala magana ka ta farko in ka ce suna da alaka ba su da alaka jiya sai da ni bayani ba su da alaka ana kamun ruwa ko ba a da niyyar yin alwala to sannan alwala kun ba sai ka yi kamun ruwa ka kayanta ba ya halatta ka zo ka yi alwala ka ba ka yi kamun ruwa ba in eh, in ba ka yi gayadi ba to eh to ai shi abba ku ga kace in ya hito yanzu ya gama hitowa yanzu wanda ya hito na wanda zaka wankewa wanda ya hito na ko wanda bai hito ba aka wankewa wanda ya hito ya riga ya hito yanzu ga yan ɗaya ga jikinka yanzu in najasa ta taba nan ne yangana arolata ta kare shikenan sai ka wanke sai ka wanke ma'adar to abin da yayi kenan baya gama arola sai ya wanke in najasa ta taba jikinka abinda an ka ce ka wanke ko to yanzu najasa ta hito hitowar najasa dai bamu da sabani da hitowar duk abinda ka hitowa ga jikin bil'adama yana kada alwallah in ya hito to yanzu ya hito ya gama hitowar ya hito kuma ya gama hitowar yanzu mai rage ka wanke yanzu inda ya taba ka ganin wurin nan ya najasta to ka wanke wurin yanzu wankewa yanzu ita hitowa an kai karshen ta ya gama hita kuma dama ba taɓi ka kare alwalla ba hitowa ka kare alwalla kun fahimci magana maganar don najasa ta taɓa nan naka duk ba a cewa alwalla ka abin ɗaya abin su gari ka ce ka wanke Hmm? to yanzu ya gama hitowa to inda ya taɓa na ka ka wanke shi baka wanke ba sai ka yi alwalla Ah, ya gama hitowa yanzu ya kamata ya tsalkake wurin kafi ya yi arwala sai an ka ce kuma da tsalkin da alwala daban-daban suke ba abin da ya hada su kuma arwala da sallah daban-daban su kamar alwala da sallah amma bai yi wa mai sallah ba mu arwala bai Eh.
yi mutum arwala ba mu tsalli
eh to ga wani ya kawo wata magana yace to ai in yazo tsalki yana taba al'aura ce taba al'aura kuma na kare alwala ga mazhabin malikiya ba amma na faɗa muku ga sunna taba al'aura bai kare alwala sai ka taba da nuhin shawa to yanzu ba da nuhin shawa ba da nuhin istinja'i ka taba don haka mu ga mazhabin ba ta kare ba to to in mun ka eh eh kamar yadda shi mala ya kawo misali cewa uh, tsarki kwarwallah tana cikin sharuɗa na su haddu salati to to haka shi ma to mun yadda mun yadda da hakan ko ba mu yadda ba madalla to da shi ma tsarki tsarka daga wannan abin da ya fito mai tashi ko tsari siha ce ta inganta to shi abba hukawa dalili ba yanzu sai hukawa dalili mi ad dalilin ku mi ad dalilin cewa tsalki yana cikin sharuɗa al- sharuɗa alwala shi abba ku sai hukawa dalili sai mu yadda Eh, to cikin wani littafin karanta haka nan
don ba a taba cewa Ai- annabi ya yi arwala kan to kenan maganar da yayyo da farko kuma kun ka yadda da ita zan maganar banza cewa da arwalla da tsalki ba su da alaka a a karin makallahu ba ha in an ka ce tsalki shi a sharaɗin ingancin alwala suna da alaka baka da halin yin alwala sai da tsalki to eh to wallan ɗahiru ya walo lece suna da alaka
wasu ya ce wurin yin ƙarfi kaɗan sassata ruwan yanka mm.
ko ai wanda zai duk wani guntun ya ko a'a to wannan ba ganin cewa ɗaya na yayi yanzu mu dai abinda mun ka sani hitowar a- a- hadasi shi ka kare alwallah ba hadasi ya taba jikinka ba hitowa ta yi to yanzu ya hito ya ƙara hita yanzu wankewa abba kai ba madalla yanzu mi a hukuncinka wanda jiki ne yake da hadasi jiki ne yake da hadasi to wanda jiki ne yake da hadasi shi an hadasi ya taba jikinka a ruwan lakka ta kare oh full stop don haka ya halatta sai ka ce ka yi a ruwan lasan nan ka zo ka yi kamun ruwa daga baya matuƙar wurin kamun ruwan nan ba wani hadasi ya koma hitowa ba a ruwan lakka ta ɗazu ta yi in ka gama kamun ruwa sai ka ce ka yi sai ka ce ka yi sallah kun fahimta to to bari in gani mm eh to ina yake mm mm ina yake ai wagga magana yana nan cikin samarin danin gadan ne na kawo cewa ya halatta amma dai abin da ya fi ka fara kamun ruwa ka hanka yi arolla amma in ka yi arolla gabanin kamun ruwa arolla ka ta yi matuƙar ba wani hadasi ya koma fitowa ba tun da ko ga malikiya ya taɓa dubura bai kada arolla taɓa al'aura shi ka kada arolla to to bari in ga inda ina iya ga yana nan mai samarin danin ga ya kawo shi ai alaikumus salam malam bayanin shi na jiya da ya ce istinja'i ba ta da alaƙa da alaƙa to
to shi me ya iku da shi a kanan
saboda ibadodi ne daban-daban annabi bai sa musu alaka ba saboda kana iya ka zo ka yi istinja'i ba tare da ka yi aralla ba kana iya ka yi aralla ba tare da ka yi istinja'i ba ashe ba su da alaka kowannensu kana iya ne ba tare da ka yi guda ba in suna da alaka bai halatta ka yi guda ba tare da guda ba in suna da alaka ana iya istinja'i ba tare da aralla ko ba a iya yi ana iya aron laba tare da istinja'i ba ko ba iya yi to me hada su ya koma ya zunda to ga karatu to mu ta ga karatu to eh to kamar hadisin da ke cewa ina bin karfa sallar ɗayan ku idan ya yi hadasi har sai ya yi amma eh to cewa da an kai in ya yi hadasi har sai ya yi amma to ba cewa an kai har sai ya yi tsarki ba sai ya yi amma eh to kenan Shi ya nuna- shi- ya alakanta a ba ya da alaka sallah an ka ce ba a karba yanzu muku ba magana sallah muka yi magana alwalla ga mai hadasi muka yi ai ba magana sallah mun kai ba akwai wanda ya ce ya halatta ka yi sallah da da hadasi ga jikinka ba magana sallah kai haka magana sallah mu magana a ya halatta ka yi alwalla kana da hadasi ga jikinka shi mun kai in ka yi alwalla kana da hadasi ga jikinka shin alwallar ta yi ko ba ta yi ba shi mun kai magana nace ta yi J- a- a- hadasi ga jikin mutum bai kada alwalla hitowa hadasi ga jikinka shi haka da alwalla to ya hito ya gama hitowa kana cikin kana cikin istinja'in sai hadasi ya koma hitowa ta kare ko bata kare ba ta kare hitowa hadasi shi haka da alwalla to amma in bata hito ba ka gama hadasin ka in ka ne in tsari ka kare sakatin sab yanzu wankewa za ka yi wanki hukunci ne shi na yace istinja'i daban alwalla daban to
kuma kamar in ka riga ka yi tsarki ka zo kana cikin alwala sai wani ya koma hituwa mm.
kamar rihi haka Mm.
kaga yana hituwa kuma alwalar da ta kare ma dalla tsarki na a matsa to ba a ce da yake ita da shi rihi ba a ba a mai tsalki ka gani hitowa da- hi- matsala dai hitowa hadasi shi ka kada alwala ba taba hadasi ba yanzu in mai sallah yana cikin sallah sai najasa ta fado mai ga jiki nai ne a hukunci wasu malamai sun ka ce yanke sallah ya taya wanke ko wasu ma cewa sun kai ci gaba da sallah amma a- ya wannan ya taba aron latai full stop don haka taba hadasi hadasi ya samu jikinka bai kada alwala ya hito da cikin jikinka shi ka kada alwala Mm. mutum na tuhahi ne suna da najasa yamanci ya yi sallah da su sai da ya ƙare ya tuno mi a hukuncin sallah ta yi ta yi baka yi baka yi istinja'i ba sai ka te kai sallah kamance ka- eh, kana da hadasi ga jikinka kamance kai te kai sallah me hukuncin sallarka sallarka ta yi illa in hadasi babba ne janaba wannan an ka ce karanka to in limami ne ka ba da sallah kamance kana da janaba kan ba da sallah sai da an kare ka tuno mu sallar mu ta yi kai ɗaya za ka ta in kai wanka ka te karanka sallar mu ta kai makka ta kai madina haka ya faru ga sayyidina umar dan khattabi ya bada sallah yana da yammanci da yadda shi ɗaya ringa bai cin ma muku taukuran ka sallah ba to na fata kun fahimta to mu koma ga karatunmu to guggubin malikiya na a cikin ku har yanzu bai hita ba to fa in kana kadbala in ya zamo yayi boli ne auta ga wada ko yayi gayadi ga salar zalika minhu ya wanki wannan daggare shi thumma tawadda sannan shi yi alwalla yawwa fa in kana kadbala ai in taqaddama fi haqqin man lam yabul ai inna ma taqaddama fi haqqin man lam yabul wa man lam yatagawwad wa amma man bala aw tagawwada gasala zalika shakhsul bawl aw al ga'id ay azalahu ma an nafsihi thumma tawadda'a wa ma'anahu yaf'alu al wudu'a al lugawi wa huwa ghaslu al yadaini wa hasilu al mas'ala anna qawlahu awwalan fa yaghsilu yadayhi qabla an yudkhilahuma qabla an yudkhilahuma fil ina'i fi haqqi man lam yabul wa man lam yatagawwad wa amma man bala aw tagawwada fa hukmu annahu yaghsilu mawdi' al bawli aw ghayrahu thumma yatawadda'u ay yaghsilu yadayhi alladhi huwa sunnatun ko alladhi huwa sunnatun ula min sunanil wudu'i thumma yudkhilu yadahu fil ina'i in amkanahu idkhaluhuma fihi to to mu tafi akwai inda ya kawo cewa in yayi haka nan yayi amma dai ya fara yin istinja'in yafi don gudun kada ya zo wanki wani abu ya koma hitowa amma da ya yi istinja'in wani abu bai hito ba a rollata ta dazo da ya gabatar ta yi lallai Mm, zan gano wurin na insha Allah ta'ala to mu tafi ina yake Mm. thumma tawadda sannan sai shi alwala thumma yudkhilu yadahu yanzu ba ya wanke hannuwansa ba sau uku gabani ya shigar da su yana karkata yana wankewa thumma yudkhilu yadahu sannan ya shigar da hannunsa fil ina'i cikin makayi kwacciyar fa ya'khudhu al-ma'a sai ya riƙurwa fa yumadmidu fahu sai ya kurkura baki nai thalathan kurkura uku min garfatin wahida daga kamfata guda insha in yaso ma'ana in ya ɗebo ya kamfato mm, ya tusuwa kamfata guda sai ya kurkura uku da kamfata guda Wa- uh, au salasi garafatin koko ya yi kurkura baki da kamfata uku in ya kamfato ya kurkura baki ne ya tusuwa ya koma kamfatowa ya haka na hasa uku wa'in istaka in ya yi asawaki bi'us bi'ihi da ɗan yatsan safa hasanun abu ne mai kyau kaga da yazo kurkurar baki mi magana mai risala nan ta nuna da yazo kurkurar baki to in bayan ya kurkura da ya- in ya sa dan yatsa ne ya goga yace mai kyau ba ya ce mai kyau ba to duk wanda ada samar dani ya bi ko abinda mai samar dani ya ce Mm. yace wa inistaka layi na uku da sama kun ga wurin wa inistaka ila akhirih ai inistaka bi usbu'ihi in yayi asawaki da yatsansa man yuridu lodu a wanda ke nuhin yin alwalla qabla an yatawadda a gabanin shi fara alwalla kaga ashe ba tare da kurkurin baki ake asawakin ba asawaki nace muku bai da alaka da alwalla kowanne magidancin kai ne ne ana yin asawaki ko babu alwalla ana alwalla al- asawaki bai cikin ayyukan alwalla don haka in kana son kai asawaki gabanin ka fara alwalla kaga qabla an ya tawadda a gabanin ya fara alwalla haka yace amma zahirin maganar mai risala abin da ya nuna tare da kurkurin bakin aka in yayi asawaki abu ne mai kyau kun fahimci maganat to ni ce muku yan ayyan asawaki tare da kurkuren baki bid'a ne kafin a fara a- umarnin da annabi ya na mai alwala shi asawaki kafin ya fara alwala kafin ka fara alwala sai ka goge bakin ka goge bakin sannan ka fara alwala ka samu fa- falala asawaki thumma sannan yastanshiqu sai ya shaƙa alma ruwa bi anfihi da hancinsa ya shaƙa ruwa da hancinsa wa yastan turhu sai ya fyace talatan sau uku kun ji yadda mai risala ya kawo ko kaga yanzu ya bambanta kurkurar baki a yi shi daban shaƙar ruwa a yi shi daban to ku diba sharhi masu samar dani ya ce sun ma yastan shiƙu layi na ɗaya biyu uku hudu layi na hudu sun ma yastan shiƙu sannan ya shaƙa ruwa sun ma littarti bi faƙat thumma da ya kawo ta jeranta magana ce kawai lalit taraki ba ta jinkiri ba ce in an ka ce ta jinkiri ce kenan kurkurar baki zai fara yi sannan daga baya shaƙa ruwa sai mai risala ya ce sai mai sharhi ya ce a'a ta jeranta magana ɗaya ce ba ta jinkiri ba ce kenan ga ra'ayin mai sharhi da kurkurar baki da shaƙa ruwa duk lokaci guda ya kayansu ya ce ai innal mutalabbisa bi a'malil wudu'i wanda ya cuɗanya da ayyukan alwala ba da faragihi min almalmadati bayan ya gama kurkurar baki yastan shiku zai shaƙa ruwa bi an yajdibal ma'a shine ya ja ruwa ko ya ja ruwa da, da, da hancinsa shine shaƙa ruwa wanzur ma fa'idatu qawlihi dibi mi a fa'idar magana ta da yace bi anfihi da dai shaƙa ruwa da mi ake shaƙin ruwa to me a fa'idar cewa da hanci fa hal yakunu al-istinshaqu shaqar ruwa ya taba kasancewa bi gairil anfi in ba da hanci ba ana shaqar ruwa da baki ana shaqar ruwa da kunne in ka ji an ce shaqar ruwa ai da hanci to me a fa'ida yace da hanci da ko hmm? wala allahu zakara zalika zayyu ya ambaci haka ne tabarrukan domin tabarruki kawai bi lafzul hadis da lafazan hadisi fa fi muslimin ya zo cikin sayo muslim falyastanshik bi mankirihil ma'a sai ya shaqar ruwa ga hantunansa biyu wa yastanthirhu ya shace shi salatan sau uku wal mashhur abinda an mashhuru annahu sunnatun alan firadihi cewa sunna ne akan kadaituwa tai sunna ne shi fatar ruwa wa sifatul istinthar abinda asifat shace ruwa an yaji Allah sababata ya sanya hannunsa ya tsansa manoni wal ibham da babban ya tsami yadda hilli surana hannunsa na hagu da hannun hagu ake shace ruwa ko ala an fi akan hancinsa waya ruddul ma sai ya mayar da ruwan da ya shaka birihil anfi da iskan hanci kama yaf'alu fi imtikhati kama yadda yake aikata ga hatan majinanai wa kuriha inda malikin an karhanta gun imamu malik imtikhatuhu shatan majina shatu ruwan arwalla kam tikhatil imari kamar yadda jaki ke ke ma'ana kakkai shata mai karfi ka hado da majina ka yace a ruwan arwalla da ba su ɗaya da kasa su ɗaya za ka yatowa in kana da majinar ka yato ta kayan kawar arwalla liƙu in na haya an hufi da saboda hannu ya abku cikin hadisi wayu ji uhu yana isar masa aƙallu min talatin mafi ƙaranci daga yi uku filin malmalati ga kurkurar baki wal istin shaƙi da shaƙarwa ayyaka fihi aqalla min thalathin fil malmal wal istinsha wal aqallu sadiqun bil marratil wahida wa thintaini wa dalilu ma zakara annahu alayhi salatu wassalam tawadda maratan maratan wa marrataini marrataini ma dalla to mu tafi walahu jam'u zalika ya samu ya hada wannan zalika ishara ta mai koma gami shakarwa ba shi ake magana ba ya samu ya hada shakar ruwa fi garfacin wahida ya samu ya hada kurkuren baki da shakar ruwa fi garfacin wahidatin ga kamfata guda to wallahu jam'u zalika ai lil mutawaddi ya tabbata ga mai alwala an yajma shi hada bainal madamalati tsakanin kurkuren baki wal istinshaqi da shakar ruwa fi garfacin wahidatin ga kamfata guda ya samu ba ya samu ba shi as-sunna bambanta su kurkurar baki daban shakarwa daban bai tabbata ga sunna abinda ya tabbata a haɗa kurkurar baki da shakarwa kamar ƙaƙa in ka ɗebi ruwa haka sai ka kurkura rabi sai ka zubar kingin rabi sai ka zuba ga hannunka na hagu ka yace ɗaya kenan ka koma kan fatowa ka kurkura ka shaƙa ka yace ka yi haka na hasa uku haka na annabi sallallahu alaihi wasallama ka aro Allah ina fatar kun fahimta bambantawa kurkurar baki daban shakarwa daban bai tabbata ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam kaga har arwalla sai an yi mata gyara hmm? to to wanne hayatu amma dai kai matuƙa a hasad ya fi kyawu da ya ce wai jizuhu a min talatin yana mafi karanci daga yi uku ga kurkurar baki da shakarwa yana isa in yayi sau guda ya bari haka na yayi in yayi sau biyu yayi yace amma dai wanne hayatu kai matuƙa a hasan ya hikim menene matuƙa uku ma dalla in yayi uku dai ya hikim ya samu lada thumma ya'khudhul ma'a sannan ya koma riƙon ruwa in sha in ya so biya dai da hannuwa ne biyu jami'an gaba daya yanzu ya kurkur baki ya shaƙa sai mi sai wankin fuska to sai ya ɗebi ruwa da hannuwansa biyu ko wa in sha'a in ya so biye da helium na ya ɗebo da hannunsa na dama faya ji aluhu sai ya sanya ruwan fiye da ya ga hannuwansa biyu jami'an gaba ɗai sun mayan ƙulhu sannan ya cirantar da ruwan ilawa jihi zuwa ga fuskarsa kuma ga wani abu da mutane ba sani ba wankin huska mafi yawan mutane da hannu guda aka wankin huska a ya saba ma sunna da hannu biyu aka wankin huska ko ka ɗebo ruwa da hannun biyu ka zuba ma huska ko ka ɗebo da hannun dama sai ka zuba ma hannuwanka ka wanke- da hannu biyu aka wankin huska hannu biyu hannu biyu aka wankin huska da shi ba da hannu guda ba haka wanda kuka yi ina fata kun fahimta ta kaga ko alwala akwai gyare-gyare kenan to ina yake fayu firiguhu alaihi sai ya zuba ruwa akan fuskat gasilan lahu yana mai wanki ga fuskat biya daihi da hannuwansa biyu kaga ba biye dihi ba sai ya wanke fuskat da hannuwansa biyu min a alaja bahatihi zai faro daga maɗaukakin goshinsa nan goshi saman goshi ba na a goshi ba inda aka salla madalla to nan na a saman goshi inda gashin kai na al'ada wanda bai da san kokawa da tsirowa to da bakin nan a farkon huska ƙarshen huska ƙarshen haɓa na inda gemi yake faɗi ko da bakin wanga kunne zuwa wanga kunne don haka wanda ya wanke huska haka wanga yabban nan ne yanga da nan bai wanke ba to lahira dauta za a wanke mai su wailul lil aqabi minan nari wa aqibu shay'in akhiruhu duk zamu ji a cikin risala duk mai barin karshe bai wanke ba to wuta za a sawa a wanke mai shi gobe don a gara ka wanke shi da ruwa da a wanke mai shi da wuta kowa ya tsaya ya wanke wa da an kace kak a balluma fuska da bakin saman goshi zuwa karshen haba da bakin wanga kunne zuwa wanga kunne shi a fuska to shi za ka wankewa Mm? to ya ce min a alajab hati daga saman goshinsa wa hadduhu iyakarsa manabitu sha'ar ra'asihi matsirar gashin kansa da inda gashin kai ke da tsirowa ila ɗarafi zuwa ga gefen zaƙanihi haɓarsa haɓa nan ne haɓa inda gemi ka hitowa ko to ƙarshinta nan ƙasan haɓa to nan ne ƙarshen huska wa daura wajihihi da kewayen fuskarsa kullahu dukkansa zagayen huska duka sai ya wanke min haddi daga iyaka azamai lahayaihi kasusuwa biyu na lahayun kashin geme kasusuwan geme wanga da wanga Hmm? shi ko mai mai iziya ya ce bakin kunnuwa kaga na mai iziya ya haito a fili Hmm. ilasu da gaihi har zuwa ga kumatunsa wayin mirro ya daihi yana shudar da hannuwansa biyu alama gara akan abin da yayi kogo min zahira ajfanihi na bayan girarsa in kamar misali ka san wani ido ne sun yi kogo ko sun yi kwari sun shige can ciki to nan bayan gira nan da waje ga gira nan ko to nan in sun shiga ciki kaga nan zai yi kogo to ya kokari ya wanki dan kogon nan kai ya bari kai ya zan lum'a ta samu hmm? to to ina yake Mm? yawa wa asariri da naɗe-naɗin jabhati yi goshinsa mafi yawa 'yan dattijai sun kaci kaya kuma tsuha ya fara kama za a iskan ma wasu layuka nan ga goshi ko na fata fata ta nan naɗe to shi ma sai a yi ƙoƙari a bincika don ka a ballama shi ne asariri jabhati naɗe-naɗin goshinsa na, na fatan goshi wa ma ta hata marini da abinda a ƙarƙashin hancinsa gora hanci min zahira an fiye na bayan hancinsa wanda adda dogon hanci kasan wasu na dogayen hanci ko to iri ne za ka iskan manan in don ka yi hakan ga duk ruwa ba su kaiwa nan to duk ka yi ƙoƙari da duk da inda ka san wuri na ɓoyewa ruwa ba su kaiwa da abin ga to sai ka bi can duk dai ka wanke ya gasilu wajahu zai wanke fuskarsa haka da kamar hakan ga talatan sassa uku yankulul ma'ila yana cirintar da ruwa zuwa ga fuskar ya ɗebi ruwa ya kai ma fuskar ya ɗebi ruwa ya kai ma fuskar wa yuharriku lihiyatahu yana motsar da gemanyarsa fi gasli wajehi ga wankin fuskarsa bi kaffaihi da tafukansa biyu liyo dakhila halma saboda ruwa su shiga cikin gemanyat lidaf ishari saboda tunkuɗewar da gashi ke yi lima yulaƙi ga duk abin da ke haɗuwa da shi min alma'i na ruwa hikimar ya motsar da geman yad saboda ka geme sulbi gare shi gashin geme sulbi gare to in don ka zuba ruwa duka darja ɗaya ka ya wuce don haka shi na an ka ce in ka wanke ka wanke in ka kai sai ka ɗan motsar da shi saboda ruwan ya shiga ko'ina Mm. to walis alaihi takhlilu amma tsitsefi geman geman bai zamo akai ne ba filo du'i ga alwalla fi qauli malikin gazancin imamu malik to ya zai motsar da ita ya zai motsar da ita bai caccehe ta ba hmm? Wai- wayu wayu jeri alaiha yadaihi zai gudanar da hannuwansa akan gemin ila akhira har zuwa karshen gemin kenan hannu na ɗaya zai sa ya ja hakan ga ya ja to an an an- an tsitsefe ko ba tsitsefe ba to sun mai ga sulle da hulum na sannan ya wanke han- yan- ya ƙara wankin fuska ya ƙara wankin fuska ko sai mi sai hannuwa sun mai ga sulle da hulum na sannan ya wanke hannunsa na dama salatan sau uku a wasu na taini ko sau biyu yufidu alaihal ma'a yana zuba ruwa a kanta waya arkuha yana gugatta biye da hilisura da hannunsa na hagu ya zuba ruwa ya sa hannun hagu yana cuɗanyawa wa yukhallilu yana tsitsefe asabi a yadaihi fa- yatsan hannuwansa ba'ada ha sashen su bi ba'adin da sashi to da yawan mutane kuma ga wankin hannu zuwa zira'i suna kuskure da an ka fara arala ba an wanke dan ba sai su ɗauka ya isa don haka yan an zo wanke hannu zuwa zira'i wasu nan suka tsayi nan inda ku'i nan suka tsayi ba su koma wanke nan tunanin da sun wanke in ka zo wanke hannu zuwa zira'i sai an hada har da yatsu kuma sai ma an ciccehe su ciccehe su wajibi ne ina fatar kun fahimta to thumma yaghsilu al-yusra sannan shi wanke hannun hagu kazalika kamar haka waya blugu fihima yana kai matuƙa gare su bil gasli da wanki ilal mirfaqai na zuwa ga mirafiqai biyu guyoyin hannu sune mirafiqai to yana kaiwa zuwa ga mirafiqai yudkhiluhuma yana shigar da mirafiqan fi gaslihi ga wankin sa wa qad qila an ce ilaihima haddul gasli iyakan wankewa zuwa ga mirafiqai ba sai ya shigar da mirafiqai ba nan bakin mirafiqai zai tsayawa da wanki falaisa bi wajibin idkhaluhuma amma shigar da murafiqan dai fihi cikin wankin falaisa bi wajibin ba wajibi bane wa idkhaluhuma fi amma shigar da murafiqan cikin wankin ahwatu yafi kewayewa lizawali domin gusar da takallufin tahdidi takallufi na iyakancewa ya an ce bakin murafiqai zaka tsayawa to a ce ka shigar da su duk yahi thumma ya'khudhu al-ma'a sannan bayan ya gama wanke hannuwansa biyu sai ya riki ruwa biye da helium na da hannunsa na dama fayufriguhu sai ya zuba ruwan ala baɗi ne da helisura akan cikin hannunsa na hagu ya ɗebi ruwa da hannun dama sai ya zuba ga hannun hagu kaga kowanne kenan ya samu ruwan ko thumma yamsahu bihi ma ra'sahu sannan ya shafi kansa da su hannuwan yabda'u yana farawa min muqaddami daga magabacin kai min awwali daga farkon manabiti matsirat sha'ari ra'asi gashin kansa inda gashin kansa na al'ada ke fara hitowa dan nan zai farawa sai ya baya da hannuwan sannan ya dawo da su sun ka ce tahiyar sunna dawo eh, tahiyar farilla dawowa sunna wa ƙarƙarana alhali ya haɗa a ɗarafa gefen asabi yatsun ya daihe hannuwansa ba da hasashen yatsun bi ba'adin da sashi ya haɗa in zai sai ya haɗa gefen yatsun hakan ga kaga sai ya tai kaga yanzu ya shafi ko'ina in yi tafi sannan ya sake dawowa mace ma haka nan taka in tana da tsoraye sai ta tai ta shayi har ƙarshen tsorayen in za ta da sai ta tallaba tsorayen sai ta dawo da su ga dawowa to ina yake ina yake eh? waje ala ibhamaihi sai ya sanya manyan yatsunsa biyu ala su dugaihi akan mukwallahiyarsa yana mukwallahiya take sudgunan ma'adalla thumma yadhhabu bi yadayhi sannan ya tafi da hannuwansa biyu masihan yana mai shafakkan ila darfi zuwa ga gefen sha'ar ra'asihi gashin kansa har zuwa ga ya fara da nan matsirar gashi ko ya tai har zuwa ga ƙarshen gashin kansa mimma yali qafahu daga abin da ke biye ƙeya ga ƙeya nan ko ƙarshen kai dan tundun ga shi a ƙeya to abin da ke biye ƙeya inda gashin kai ya tsaya to in ya tafi tafiyar nan farilla ce sun mai rudduhu sannan ya mayar da hannuwan kuma ila haifu bada'a inda ya fara sai ya dawo da su kuma to haka nan aka shafa kai wa ya hudu bi ibhamaihi yana yin riko da manyan yatsunsa khalfa udhunaihi bayan kunnuwansa ila su da gaihi zuwa ga eh, eh, sudugu ɗinsa sudugu shine mukwan lafiya wa wa kaifa ma masaha wannan dai shi ya ficika amma duk yadda yayi shafakai ajza'ahu ya isan mai idza aw abrasa inda ya game kai ne in ma yayi hakan ga yayi makasudi dai ya- ya shahi kai duka amma dai hakan ga da ya fara siffantawa ya hi kammala mafi yawa haka na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ma malaman da sun kace in ya shahi gashi goma yayi in ya shahi gashi goma ana cewa ya shahi kai kai an kace ya shaha don haka sai ya shahi kai duka wal awwal amma dai siffa ta farko ahsanu yahi kyau walau adkhala yadayhi da ya shigar da hannuwansa biyu fil ina'i cikin makayi thumma rafa'ahu ma sannan ya daukaka hannuwan mablulatayn suna jiƙaƙu da ruwa wa masahibihi ma ra'asahu ya shafi kai ne da su ajza'ahu ya isan mishi thumma yufrigul ma sannan bayan shafar kai sai mi sai kwalkwala kunnuwa sun mai burgul ma a sannan ya zuba ruwa Allah sababa ta yi a kan manunayensa biyu wa ibhamaihi da manyan yatsunsa da manyan yatsu da manunai da su yatsa biyu su ake shafa kunnuwa da su wa in sha in ya so ga masa zalika ya nutsar da wannan filma ya nutsar da su ɗaya cikin ruwa makasudi dai su jiƙe ثم يمسح اذنيه sannan ya shafi kunnuwansa zahirahuma bayan su wa baɗinahuma da cikin su watan sahul mar'atu ita ma mace tana yin shafar kai kama da karna kama yadda mun ka ambata watan sahu tana yin shafa ala dila dila dilali hako akan tsorayenta wala tamsahu ba ta yin shafa alal wiqaya akan kariya duk abin da ya kare tsakanin tsorayen kamar in an sa zare an daure gashin ko an sa irin roban nan an daure gashi da shi to ba ta shafa akai ne dole ta kwance shi ta yi shafa akan ka wa tudkhilu yadayha tana shigar da hannuwanta biyu min tati iqasi karkashin tsorayen sha'ar ha gashinta fi ruju'i yadayha ga dawowa da hannuwanta fil masai ga sha in ta zo shafar kai in ta shafa haka ta kai to in za ta da sai ta shigar da hannun da karkashin tsorayen sai ta tallabi tsorayen sai ta dawo da su to haka nan za ta shafa kanta sun mai gasilu rijalaihi sannan sai ya wanke kafafunsa biyu ya subbul ma'a yana zuba ruwa biye da hilyumna da hannunsa na dama alarjil hilyumna akan kafarsa ta dama waya arkuha yana guga kafar biye da hilyusra da hannunsa na hagu wankin kafa aikin tsafta ne ko kazanta aikin kazanta ne don haka da hannun hagu ake yi kakka wanke kafa da hannun dama don haka sai ka ɗebi ruwa da hannun dama kana zubawa ga kafar dama sai ka sa hannun hagu ka ɗebi ruwa ba buta za ka zuba kana ta zuba haka ka ka zuba rabin buta ga wankin ƙafa ba a'a ɗebi ruwa za ka yi kana zuba sannu sannu kana zuba sannu sannu kana wankin ƙafa kana zuba kana wankin ƙafa da hannun hagu ba da hannun dama ba in ka ƙare ka koma ɗeba ka ka wanke na farko koma ɗebowa kuma wanki biyu har ɗiba uku ba a wuce wanki uku ga ƙafa to in ka zo sai ka sa wanga ɗan yatsa cikin hakan ga sai ka ciccefe ɗan yatsan ta haka don ga ɗan yatsa kaga sai ka sa kana cefewa mustahabbi ne sai ka wanke in ka ƙare sai ka zo ga ta hagu ita ma ka yi mata ka ɗebin ruwa kana zuba kana wanke kana zuba kana wanke in ka wanke duka kuma ɗebowa na biyu ka wanke in ka ka ɗebi na uku ka ita ma sai ka sa ɗan yatsa wanga ɗan ƙarami tsakanin yatsunka kana wanke shi ke ka wanke ƙafa ka gama a Allah ya ce sun mai yagisilu rijilai sannan ya wanki ƙafafunsa biyu ya subbul ma yana zuba ruwa biye da hilyumna da hannunsa na dama a larijil hilyumna a kan ƙafarsa ta dama waya arkuha yana guga ta biye da hilyusura da hannunsa na hagu ƙalilan ƙalilan kaɗan kaɗan yu ibu ha bi zalika yana game ta da wannan ruwan salatan ya yi haka har sau uku wa in sha'a in ya so khallal asabi'ahu ya tsitsefi yatsunsa yatsun kafa fi dalika ga wannan wa in taraka in ya bai tsitsefi yatsun kafa fala harja babu laifi wata khalilu amma dai tsitsefe wa adaya bu yafi dadi lin nafsi ga rayuwa to ina za mu tsayi Mm? waya a ruku aƙibaihi yana gugar dugadugai na biyu wa urƙubaihi da, da matsarbaje na biyu urƙub matsarbaje ka gani ƙabila bai san matsarbaje ba me matsarbaje eh gwada mai matsarbaje eh ba idanun sawu ba waɗanda su idanun sawu jijiyar ƙahawa ga ita ce matsar baje matsar baje to to matsar baje ko ba hausawa ba ne shi yasa waya a ruku a ƙibai yana guga dugadugai na ya goga dugadugai kasan wasu na da kirci ko akwai haso to yan ba su bi ba Kabiru- mallan kabiru gombe ya ce wani faso na yi kadangare na samun mafakar siyasa Eh? wai arko yana guga aƙibaihi dugadugansa wa urƙubaihi da matsarbajinsa biyu wa ma la ya kadu ya dakhilu hulma bi sur'a duk abinda dai ruwa baya kusan ya shige shi bi sur'atin da gaugawa min jasawatin saboda bushewa au kukin ko tsaguwa to falyu balig bil arki to shi kai matuƙa ga guga ma'asabbil ma'i tare da zuba ruwa bai da da hannunsa fa innahu ja'a al-athar domin hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wailul lil aqabi minan nar bane ya tabbata ga masu barin ƙarshe daga wuta wa aqibu shay'a abinda a ƙarshen abu ko darfuhu gehe ne wa akhiru da ƙarshe nai thumma yaf'alu dhalika bil yusra sannan ya aikata hakan ga da ƙafa hagu thumma yaf'alu bil yusra sannan ya aikata ga kawa hagu mithla zalika kwatancin haka Mm. to ni ban ga wurin tsayi ba mu tsaya nan ko eh ina wurin tsayi yake Mm, eh Ale- wa zai- wa laysa da wal eh to to mu tsaya nan kenan ko to madalla to Allah ya sa muna albarka ga abin da mu karanta yace yace wa ma la yakadu yudakhiluhul ma duk abinda ruwa baya kusan ya shige shi bi sur'atin da gaugawa min jasawatin saboda bushewa au shuquqin ko tsaguwa fale baliga ya isa matuqabil arki da guga ma asabbil ma'i tare da zubar ruwa biyadihi da hannunsa ya kai mar- ya zuba ruwa ya goga don ya ruwa ya ya zan bai ballum a ko'ina ba fa innahu jaa al-athar domin hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ce wailul lil aqab minan nar yana cikin bukhari go bane ya tabbata ga masu barin karshe kakkace dugadugai karshe daga wuta tunda an- a- arwalla ba dugadugai ɗaya a karshe ba hannuwa na da karshe huska na da karshe kai na da karshe da sauransu duka to duk mai barin karshe don suna an kai barin lum a gare su to duk mai barin karshe bai wanke ba to bone ya tabbata gare wuta za a sa a wanke mai sai mai risala ce wa aqibu shay'i karshen abu ko darfahu gefe ne wa akhiru da karshe ne thumma yaf'al bil yusra mithla dhalik to ko mu aje thumma yaf'al bil yusra mithla dhalika haka ya kamata to nan za ya kamata a tsaya mm. to Allah ya- eh a'a bari mu isai thumma yaf'alu bil yusra sannan ya aikata da kafa hagu misal zalika kwatancin haka wanda yayi da kafar dama ita ma ta hagu ya mata haka nan to sai mu tsaya nan wala yastadiru gasla da'ihi sai mu tashi nan in Allah ya kai mu na raiji to Allah ya sa mana albarka ga abin da mu haka karanta to yau an diba da yawa sai an daddaka eh to madalla eh eh tana shafa akan tsorayenta Mm. Eh. Eh. Eh?
sha haka da kuma walwala kunnuwa To.
to kamar yadda ya kawo shi nan cewa bayan an sha haka Eh.
kuma taɓa ruwa Eh.
ko kuma dai da abin da eh haka ya kawo amma abin da ya tabbata ga sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ruwan da an ka shafi kai da su aka kwalkwala kunnuwa mm ba ha ganin su sun ce wa tajdidul ma'il masal udhnaini da sabunta ruwa domin shafa kunnuwa ma'ana ka ɗebi ruwa sabbi to ba sunna bane abinda as sunna mm abinda as sunna shine da wankin da da shafar kai da da da da, da shafar kunnuwa duka ga- da kai da kunnuwa hadisi na na has- hasanun annabi ya ce al'udhunani minar ra'asi kunnuwa suna daga kai ga arwalla da kunnuwa da kai gaba gudana kamar yadda ga sallah da goshi da hanci gaba gudana umirtu an asjuda ala sab'ati a'zamin an umarce ni in yi sujuda akan kasusuwa guda bakwai wa ashara eh, eh, alal jabhati wa ashara bi yadihi ala anfihi kaga da- kenan ga sallah da goshi da hanci gaba gudana to haka ga arwalla da kai da kunnuwa gaba gudana don haka da ruwa guda da wadarin da ka shahe kai da su su za kwalkwala kunnuwa da su to madalla alaikum assalam halin dangane da sharhi mm.
na shi malam da ya yi ma risala shari'a kamar tari shi ba dan malikiya wani bita zai zai na ga shi na yi ma malam wacce ba da malikiya bane ito gani ne malikiya an ce ma ra'ayi guda ne
na Ma- dan malikiya ne uwa da uba abdulsami al'abi al'azhari shi ya yi sharhin dan malikiya ne amma kaga wasu lokuta a ita gaskiya dole na a dawo mata don mai son ta shi ya mun hama madalla to saboda ya karanta hadisai shi na ka gani wata ran sai ya saki magana sai ya dawo ma hadisi ba gani kurkuren baki ya ce in an haɗa su yahi saboda mito saboda ya san had- haka hadisi ya ce Eh. ai kana samun irin haka nan da yawa in kan dibi sharhi ai za ga dutta na kulatin ga matani ne amma sharhi ai duk suna dawo ma hadisai Mm.
malam ai wannan nasiha ce ga yan malikiyar zamanin mu masu rikewa jinjin to in suna sauraron ka sai ka yi musu nasiha Aba da- ba bisa kuskure na suka yi ba da gangan na suka yi ai su ba malikiya suka yi ba son ru- zuciya ɗaya na suka yi Mm. yanzu ga ra'ayin Allah na sama ka ji abin da mai risala ya ce ba baka ji to su ka kahirta suka yi duk wanda ya ce Allah na sama kahiri na to kenan wa sun ka kahirta mai risala shi ko mai risala ra'ayin malami ra'ayin imam malik kenan to kuma ba su yadda ba ai ba malikiya ba ce ra'ayi son zuciya ɗaya ne za mu kai in mun kai ga babin yanka za ka ji ya ce sadda don rauni ya kai ma dabba ko a yanke ko ka a yanke ba ta rayuwa to ko an yanke ba a ci to ba haka ana ce a kawo yuka a kawo yuka ba a ga mazan malikiya babu a kawo yuka a kawo yuka in dai an san ko an mutuwa za ta yi to ko an yanke ba a ci ga mazhabin malikiya amma ga ra'ayin qur'ani da sahabbai da sauransu kaga ana ci matukar tana da rai duk wanda rayuwar nan take an ka yanke ya halatta a ci ya za a yi a gano tana da rai da an ka yanke an haga ta motsa ko ta kyafta ijiya ko bundinta ya dandaga ya nuna tana da kingin rai to a ci to wanda za mu bi kawan ga za mu bi to ka gani ba ko malla aukar gumi yana barin malikiya ba wasu lokuta ah a ita gaskiya dole a dawo mata mm. don kaga da an ka zo na malla aukar cikin sharhi ya ce ra'ayinsu dan abbas ya yi kyawu don haka nan za mu bin malikiya to da an kai cin doki kuma ya ce shi ma ra'ayin cin doki ya yi kyawu don haka za mu bin malikiya ai kowane mallami yana da irin wannan kamar in mun haka ga askari za a ga ya ce mai aska- mai askari ya ce da ya zo ƙablu ya ce ko mutum ya riƙe hannuwa ko ya saki duk guda ne amma da mai shari'a to ya ce ko alama riƙe hannu shi a sunna Eh, to abinda ya sa malikiyar ta abin ga waɗanga ɗaya na an kali ƙema lahalari ƙawa'idi ishimawi iziya risala askari muktasar su kenan ga waɗanga ai na mubtada ne na mubtada ne in an ka ɗauka haƙiƙanin malikiyar za ka ga ai waɗanga duk sun walwale mafi yawa abin da sun kace to Allah ya shirya shi mu Allah ya sa mana albarka ga abin da mun ka karanta to sai a daddaka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk